صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق جميل ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم عظيم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين zan fara da nazmu kadarin nada wato bazlun nada ina aka kwana alkalamu ne aka kwana ko alharfu tafsirin alharfu bayani akan harafi wanda shine nau'i na uku daga nau'o'in kalma ta larabci guda uku wato shine na ƙarshe والحرف يعرف يعرف والحرف يعرف بأن لا يقبل علامة الاسم ولا فعل كلا وهل ولا تعد منه مهما وكل حرف للبناء يرمى والحرف شي حرفي يعرف أنا سند شي أنا بعد تعريف سا بأن لا يقبل علامة الاسم ولا فعل da cewa shine duk wata kalma da ba yadda za a ta karbi ɗaya daga alamomin suna da aka faɗa a baya kamar tarwini kaga kalma ba yadda za a ta karbi tarwini ba yadda za a yi harafin jarra shiga mata ba yadda za a yi a dangana gare ta to ta zamo a kuma ba ta karbi wala fi'ili ba ta karbi alamomin fi'ili ba kamar ba za ta karbi karba ba za ta karbi nunin takidi ba ba za ta karbi saufa ba ba za ta karbi sun ba to lalle ka tabbatar wannan kalmar harafi ce ka tabbatar wannan kalmar harafi ce kala ina misalin harafi kamar la la wadda yake tana da ma'anoni daban-daban ko iri kusan hudu ce a larabci akwai la mafiya akwai la nahiya akwai kuma la za'ida iri uku ce kenan akwai la nafiya akwai la za'ida akwai la wato za'ida la nafiya la nahiya la za'ida wa hal hakanan hal ita ma harafi ce hal harafi ce wala tu'addu minhu mahama ba a lissafa mahama a cikin harafi mahama suna ne me yasa akwai saɓani tsakanin malamai akwai wani cikin gaggan malamai wanda ake kira su haili wanda malami ne mai ilimi a bangarori daban-daban ɗaya daga cikin bangarorin da ya kware a kai shine na hau kamar da yake ya kware a hadisi ya kware a sira ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya kware a qur'ani ya kware ya yi wa wato a sira ta ibnu hisham sharhi ar-rawdul unuk to malami ne babba shi suhaili din nan gashi kuma Allah ya yi shi makaho amma tare da haka a iya cewa kamar ba wani nau'i na ilimi da za a ce ya tsere masa to shi ya tafi akan cewa ita mahama harafi ce amma abin da yasa aka ce suna ce saboda lamiri zai iya koma mata kama a aya ta qur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ce mahama ta tina bihi minati litasarana biha fama nahnu laka bimuminina to mahama anan a lamiri shine bihi hi ya koma kanta ashe kenan ta zama suna domin lamiri baya komawa kan harafi lamiri baya komawa kan fili lamiri yana kowawa ne akan suna wa kullu harfin dukkan harafi kowanne daga cikin haruffa wanda an faɗa cewa ba su haura tamanin ba ilmina iyunuma ana dangana shi ne ga gini ma'ana ƙarshensa baya sauyawa koyaushe yana matsayi ɗaya ne wasali ɗaya tak shi ke shigar masa yanzu koyaushe kamar la duk inda ta zo za a ga da alifin ne da aka ja ko ma ko saufa koyaushe da fatahar faɗin nan za ta zo ko sa za a ga koyaushe da fatahar sin ɗin nan za ta zo shi yasa harafi dai gaba ɗaya mabni ne saboda me dan ba ta bukata a ce sai an yi li'irari to wannan kenan an gama bayani akan harafi idan muka duba yanzu misali a cikin fatiha muna da haruffa guda nawa a fatiha wadda kowa a cikin yake karanta ta a duk raka'a ta sallah to harafi guda nawa ne al na farko harafi ne to amma galibin an tashi lissafawa ba kasafai ake lissafawa da shi ba saboda shi yana cuɗanya yana haɗewa da sunan da ya zo tare da shi li lillahi li ɗin harafi ne shine za mu iya cewa harafi na farko rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin dinnan ba harafi ko daya iyyaka na'budu nan ma ba harafi ko daya wa wa ga wani harafin shine harafi na biyu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alai ga harafi na uku ko alaihim ghairil maghrubi alai ga wani harafin na hudu him wa harafi na biyar la harafi na shida ashe kenan gaba daya a fatiha a kalmomin fatiha gaba daya guda shida ne waɗanda suke haruffa wanda a ciki akwai guda ɗaya wanda hassa uku ma aka maimaita shi ne wa wa wa ko an maimaita shi ko iyaka na wa iyaka na sai da sura da mustabi sura da zina namta da gawar magrubi an maimaita shi sau biyu ne wala rallin ko eh akwai wanda kuma yake sun zo ɗaya ɗaya kamar li ɗin ala ita ma ta zo sau biyu ala ta zo sau biyu la ta zo sau ɗaya eh wawi ya zo sau biyu eh li ya zo sau ɗaya shi yasa dai gaba ɗaya haruffan da muke da su a fatiha guda shida ne ita fatiha gaba ɗaya kalmominta sun kai guda nawa kenan yanzu dai mun samu guda shida haruffa sunaye fa sun kai guda nawa ga alhamdu ɗaya lahi rabbi alamina rahmani rahimi maliki yaumiddini iyaka wato shi wannan iyaka ɗin abinda ya samu lissafa da shi ba akwai wanda suke cewa misali kaɗin harafi ne amma akwai wanda suke cewa wannan shi ma suna ne yawa kamar siyudi shi ya zaɓi cewa harafi ne ya dace da siba waihi amma ibnu malik shi ya zaɓi cewa suna ne amma mun ce iyaka kaɗin za a lissafa shi a matsayin harafi sai zama muna da haruffa har takwas kenan a'a ai iyaka ɗin guda biyu ce ko ehen ya zama muna da haruffa har guda takwas kenan a cikin fatiha kenan yawa shi suyudi ya yake faɗar wannan maganar inda ya nuna cewa ya zaɓi a ce kafin harafi ce ba suna ba ya ya faɗe ta a cikin farida lil nasbi iya بعده دليل ما أريد حرف لا سما ko harfan lasuman filmu'uta mako haka ya faɗa me wannan fa ibn buna shi ya ya faɗa ina na nafi'u bai zo ba ko bara in ya zo muna bin sa bashi ya faɗi ya mai ɗurra ibn buna ya faɗi wannan maganar shi ya zaɓa abinda ibn malik ɗin ya zaɓa cewa eh suna ce ba harafi ba koko yana bisa tsarin suyuɗi wanda dai anan suyuɗi yana bisa tsarin sibawaihi ne sibawaihi ya ce harafi ne ba suna ba to yana cikin wuraren da shi suyuɗi fahimtarsa ko abin da ya zaɓa ya bambanta da fahimta ko abin da ibn malik ya zaɓa to iya suna ne iya na biyu suna ne uh, na na ihdina shi ma suna ne uh, sirada suna ne mustaqiba suna ne sirada suna ne lazina suna ne ta na an'amta suna ne him na alaihim suna ne gwairi suna ne magarubi suna ne him na alaihim ta biyu shi ma suna ne wala ralin shi ma suna ne ralina din suna ne shi yasa sunayen sun kai nawa mun samu fi'ilai shida mun samu mun samu haruffa shida mun samu fi'ilai hudu ko goma to su sunayen sun kai nawa alhamdu lahi rabbil alamina rahmanin rahimi maliki yawmiddini iyaka wata iyaka din na sirada mustaqima sirada allazina ta him wairin magarubi him ralin sun kai nawa kenan ishirin har da biyu ko yawa shi yasa fatiha kenan bisa tsari irin na malaman nahawu za su ce kalma nawa ce ga kalmomi ishirin da biyu a ciki suna ga kalmomi shida a harafi ga karfe biyu hudu fi'ili talatin da biyu kenan ko amma kamar masu rubutun ƙur'ani su sai ce kalma nawa ce yanzu misali su a wajen su an'amta za su ce a duk kalma ɗaya ce ko an'amta amma wajen malaman na hawo ai fi'ili ne da fa'ilinsa shi yasa kalmomi biyu ne a takaice kenan to sai alkalamu bayani abinda abinda aka- abinda ake kira kalamu kalamu abinda ake kira kalamu wajen malaman nahau lafazun shine duk wani lafazi sharaɗin kalamu sai ya zama lafazi ma'anar lafazi shine abin da harshe ya faɗa ya zama kuwa ya faɗe shi ne ya ƙunshi haruffa daga cikin haruffan nan hija'iyye wato guda 28 na'am to ya zama lafazi yanzu kamar kalma a sadu kaga ta ƙunshi alhamza ta ƙunshi sun ta ƙunshi dal Aha, shi yasa wannan lafazi kenan shi duk abin da baki zai faɗa ko menene zai fito daga baki a iya kiransa sauti sauti to amma in ya zama ya kunshi harufan hija'i ya sai ya zama lafazi in kuma ya zama yana da ma'ana to sannan sai ya zama ƙauli sai ya zama ƙauli Eh, shi yasa kamar daizu matsalubin zaidu lafazi ne amma ba ƙauli ba amma kamar abinda zai fito daga bakin mutum yana tari wannan sauti ne bai kai lafazi ba shi yasa lauz- lafazi ya fi hususi fiye da sauti duk lafazi sauti ne amma ba duk sauti ne lafazi ba No.
hakanan kauli shi kuma ya fi hususi fiye da lafazi yawa ya fi hususi fiye da lafazi na'am Ah, to mufidu wanda yake ya ba da ma'ana kamar asadu ɗin ko zaidu Mm.
waƙar talifi wato a ka- wannan dangane da kalamu kenan a baya an yi ta'arifin kalma to ita kalamu abinda ake kira kalamu sai lafazi wato wanda yake ya ba da fa'ida abinda ya sa anan bai ce murakkabi ba saboda dama in ba murakkabin ba ne ba zai ba da iya ma'anar da ake bukata ba zai ba da ma'ana ne guda ɗaya yanzu dan ka ce zaidun kadai ya ba da ma'anar zaidu to amma me kake so ka faɗa game da zaidu amma an ka ƙara da cewa ƙa'imun to sannan ne ya ba da ma'ana wa aƙal talifihi ƙarancin yanda ake samun kalamun ji'ita daga suna da fa'i- da fi'ili suna da fi'ili kamar ƙama zaido ko ji'ita ji'ita kai dinnan ka zo a ji'ita suna ne da fa'ili suna a fi- am, fi'ili ne da fa'ilinsa fi'ili ne da lamiri wanda shine fa'ilin wa amirun badal ko kuma inda kace amiru badal amiru sadauki ne amiru sadauki ne to a to amirun an dangana cewa shi sadauki ne shi yasa a ji'ita kalamu ya rakaba daga fi'ili da fa'ili a amirin baɗar ko kalamu ya rakaba daga sunaye guda biyu mubtada da labari amirin mubtada baɗar labarinsa al'irabu sai bayani akan abin da ake kira li'irabi me ake kira li'irabi wal asaru ladhi bi ahiril kalim alama wadda take bayyana a ƙarshen kalma ya ji rubuhul amilu da amili ya jawo irabar rusul ana alamta shi ana kiransa da cewa shi ne li'irabi Ah, shi ake kira ah, li'irabi yanzu misali na'am kamar kasara da ta zo a lafazin jalala a alhamdulillahi tunda wannan lamun shi ya jawo ha- aka yi kasara hakanan da a ce ala ce za ta shiga ka bawa alallahi kasdus sabil na'am Ah, ko alallahi tawakkalna alallahi alallahi ya kai guda nawa a ƙur'ani Mm, ga irin wannan wa alallahi tawakkalna rabbana ta bayyana na wa bayyana qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin suratul arafi ne wannan ko ina na al arafi ne suratul arafi ne ko Ah, wa alallahi qasdu sabil suratul nahl ko to wata alallahin fa eh wa alallahi fa yatawakkalul mu'minun suratul an kabuta ce ko ina a ba an kabuta ba ce ko suratul zumuri ne ko suratul zumari ne ko ko ba ita ba ko kuwa suratul taubati ne kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala la falyatawakkalul mu'minun suratul taubati ko suratul taubati inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbati suratul hudin ko eh sai wacce sauran alallahi guda nawa ne gaba ɗaya illa alallahi rizqu ha shi ma dai a hudin ne ko sai wanne to haka nan dai da ala ta shiga da li duk dai an bashi lafazin jalala da kasara na'am Eh, ah, ko ilallahi wala in mittumu aw qutiltum la ilallahi tusharuna Ah, anwa'uhu nau'o'in li'irabi arba'atu hudu ne tu'am ana dosarta tu'ammu ana dosarta dan asanta raf'un akwai raf'a wa nasrun akwai nasba summa hafrun sannan akwai hafra ah, wanda malaman kufa suke kiranta hafra malaman basra suna kiranta jarra jarra jazmu akwai kuma jazma jazma ah, jazmu ah, akwai jazma To, waɗannan su ne nau'o'in li'irabi guda hudu, rafa, nasba, hafara wadda ake kira ah, jarra da kuma jazma. Su ne nau'o'in li'irabin guda hudu, an faɗa kuma abinda ake wa li'irabi yadda ya gabata gare mu a baya abu biyu ne suna mutamakini da kuma fi'ili murari. Suna mutamakini sai fi'ili murari. wanda bai sadu da nunin takidi ba ko nunin mata to a liraban nan guda hudu ya matsayinsu da abin da ake wani irabin wal jarru- jarra lil asma'i ta tabbata ga sunaye bistiklali ta fuskar sadamkanta ma'anar wannan jarra tana shigarwa suna ne kadai ba ta shigarwa fi'ili murari ba da za a ce wannan fi'ili murari i majruri ne Ah, wato ba da za a ce fi'ili na murari i mahfuri ne sai dai a ce maju- ah, ah, ah, marfu'i ne ko mansubi na'am ko mazuni wal jazmu jazma min hasaisil af'ali tana daga abin da yake banta da fi'ilai jazma ba ta shiga wa suna shi yasa a nau'o'in irabin nan guda hudu a guda biyu a cikin su kowanne ɗaya daga ciki akwai inda ya jarra ta yi wajen suna a, ba ta yi- ba ruwanta da fi'ili murari a jazma ta yi wajen fi'ili murari ba ruwanta da suna washtara kafin rafi wa nasbi ba amma da suna da fi'ili murari sun yi tarayya a rafa sun yi tarayya a nasba suna ta yi zo marfu'i fi'ili murari ma ta yi zo marfu'i kamar yadda kace ya qumu zaidun ya qumu zaidun ko wallahu ya qabiru wa yabsu ya a, Allahu suna ne ya zo marfu'i saboda mubtada ne ya qabiru fi'ili ne murari ya zo marfu'i saboda ba nasibi ko jazumin da ya shiga masa to haka ma sukan yi- sun yi tarayya a nasba in ka ce inna zaidan lan ya kuma inna zaidan lan ya kuma to zaidan suna ne an masa nasba saboda inna ya kuma fili ne murari eh, an masa nasba saboda lam kayan na'ul aqalu mura'an an yi huda'a kamar hankali yana hana mutum a yaudare shi alamar mai hankali shine cewa ba za ta yi a yaudare shi ba wanda aka yaudara to ya koma ya binciki hankalinsa na'am wanda wannan magana ya kawo karama amma muhimmiya saboda a yanzu ba- ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama da yake faɗa a musulmi ba a sararsa a rami ɗaya sau biyu na'am to amma a yanzu muna ganin mu musulmin ne muna ganin ai muna da hankalin amma kullum sai a ta yaudarar mu da wasu abubuwa daban-daban a kullum inda muka sa kafa aka sare mu ba ma kiyaya ya zama ba mu sake sa kafa a wajen ba shi yasa ya kamata mu aiki da hankalinmu ya kamata mu aiki da imaninmu duk mai son ya kware mu ya yaudare mu ya zamo mun nuna masa mun fi karfin yaudara na'am
Ah, wannan kenan to ayyam na aqalu mra'an an yi huda'a nan jumla ce wadda yake ta kunshi kalmomi har guda biyar yamna'u kalma ce wata irin kalma ce fili murari'i al'aqalu kalma ce wata irin kalma ce suna imra'an kalma ce wata irin kalma suna an kalma ce wata irin kalma fi a harafi yuhuda'a kalma ce wata irin kalma fili murari wannan yanda ya kawo ga fi'ili marfu'i shine yamna'u ga suna marfu'i shine aqalu ga suna mansubi shine imra'an ga fi'ili murari'i mansubi shine yahuda'a yanzu kamar irin wannan misalin da ya kawo in mun koma ga ƙur'ani a ce a aya ɗaya ana so ka fidda suna marfu'i da suna mansubi da fili murari'i marfu'i da fili murari'i mansubi wata aya za mu ɗauko ga suna marfu'i ga fi'ili murari'i marfu'i ga suna mansubi ga fi'ili murari'i mansubi kuma duk a aya ɗaya ba aya biyu ba wata aya za mu ɗauko aya kwayoyin da yawa ina masu yin musaffa a ɗaya ba malomar ina ne aya ƙasa-ƙasa ba za a iya samu da yawa za a sibilin sanu allan to gashi ya hasibu fi'ili murari ne marfu'i insanu suna ne marfu'i na jima'a fili ne murari i mansubi izama suna ne mansubi sai wace ga ɗaya amma ɗari za a kawo in ba a kawo ɗari ba ba za a tashi ba ga ɗaya dai an kawo ayazul insanu allan na jima'a izama to warrafu bin rammati to sai alamomin li'iraban kowane daga nau'in li'irabin nan guda hudu yana da nasu alamomin rafa tana da alamomi alamata ta farko wadda ita ce asali ita ce ramma wadda a surar fatiha akwai kalmomi guda uku da suke marfu'ai kuma duk an musu rafa ne da ramma shine alhamdu da kuma na abudu da kuma nasta'inu wannan kalmomi ne marfu'ai ɗaya suna guda biyu fi'ilai murari'ai amma dukkanin su marfu'ai ne an musu rafa'a ne da ramma shi yasa ramma ita ce dai asali a cikin alamomin rafa wal jarru sun bi kasrati jarra ko an mata alama da kasara alama jarra kasara a fatiha kalmomi nawa ne suka zo da an musu jarra da kasara sun kai nawa sun kai goma ko sun fi lahi rabbi rahamani rahimi maliki yaumi dini eh sai me eh muka gima mansubi ne a haba da saura wairi da magarubi a magarubi guda tara ne ko guda tara ne kenan ko wanda aka yi musu a jarra da kasara ba iyaka su majururai ba a fatiha kalmomin da suke majururai a fatiha suna da suke majururai a fatiha har goma sha ɗaya ne amma a ciki guda biyu an musu jarra ne da ya shine alamin da kuma rwaliyin wannan duk jarra su da ya ne yasa kalmomin majururai a fatiha guda sha ɗaya ne ko marfu'ai guda uku mansubai ma guda uku ko siraɗal mustaƙima siraɗa yawwa ba majzumiya ba kalma majzumiya a cikin fatiha yasa ɗazu kalmomin fatiha guda nawa muka lissafa talatin da biyu a cikin kalmomin nan guda talatin da biyu waɗanda ake wani irabi ga uku marfu'ai ga uku mansubai ga sha ɗaya manzumai kaga sha bakwai sauran sha biyar duk mabaniyai ne guda goma sha biyar mabiniye ne wanda a cikinsu akwai harafi guda shida saura guda tara akwai fi'ili ai akwai fi'ili mabni a fatiha har guda biyu da ihidi da an'am an fahimta guda biyu duk mabniye ne to akwai kuma sunaye mabniye yawa kamar iyaka iyaka da na da ta da him da him duk guda biyar shi yasa wa'annan yadda fatiha kenan take ko to gobe sukuni kaduzuzim ana yin jazma da sukuni asali a cikin alamar jazma sukuni kamar lam yalid ko lam yulad ko lam yakun wansu bi fatin asali a alamomin nasba fata kama a fatiha dukkan mansubai ma da suka zo a fatiha an musu nasban ne da fata ma a da a shiya'a wannan shine tsarin li'irabi rafa'a ai da ramma jarra ai da kasra jazma ai da sukuni nasba ai da fata amma banda wasu abubuwa na udu min ha sittatal asma'a za mu fara lissafa na farko shine sunaye guda shida sunayen nan guda shida su gaba ɗaya li'irabinsu ba wasali ba da wasali ake musu li'irabi ba ane musu li'irabi ne da harafin daga dai bayanin da aka yi a baya za a gane asali a li'irabi ya zamo da wasali ko shafe wasali ko a yi da wasali kamar ramma da take alamar rafa ko fata da take alamar nasba ko kasra da take alamar jarra ko kuma shafe wasalin wanda shine ɗaure yawa shine sukuni to asali al'irabi a yi da wasali a yi ba da wasali ba ya, fita daga asali wani dalili yake kawowa a ce li'irabi a maimakon a yi shi da wasali a yi shi da sura a yi shi da harafi a yi shi da harafi to alhamdulillah sai mu kwana a dauko
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح